الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba ashirin da bakwai ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi ne da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabun jeri wasilatu wal adab za mu tafi babu na tara babu nasir al-akhi zaliman aw mazluma wannan shi ne darasin mu na 252 jindi shafi na 481 hadisi ne lamba ta 1669 a wannan littafi mai albarka na al-lu'lu wal marjan shi mattafaqa alaihi shaykhan da babban malami Muhammad Fuad Abdul Baqi inda muke karanta littafin a wannan masallaci mai albarka na Hudayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu ma da ke kundilar gambin albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yace babu nasir al-aqu zaliman babin da yake magana akan taimakon dan uwa wanda ya zalunci dan uwa wanda ya zalunci au mazluman ko wanda aka zalunta da azalimin da wanda aka zalunta duk da azayan da za a taimaka mu to shi ne malami الحديث عن ست مئة وتسعة وستون حديث لما تدعوني كمثل ستين ترى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karbo daga jami'in da abdullahi allah ya kara musu yadda kale yake kunna fi ghazati mun kasance a wani yaki yakin gazwatul muraisiya ne ko a ce gazwatul bani musali wani yanki ke nan shekara zan faɗa shekara ta shida ne to amma wani yanki ke nan muraisi bani nusrani da abu a fili wani yanki ne to ko kuma me ya faru na ka ce bani nusrani da muraisi ai akwai abubuwan da ya faru wanda ya kamata a ce an tuna hadisa ne baraka Allah fi a shekarar da aka yi wa rana ta kaji wannan kajin da aka yi mata da ya wato ya dugun zama duk duniyar mumini to shi ne yake cewa a wannan shekarar baka sa rajulun min al-muhajirin rajulun min al-ansar sai wato wani daga cikin mutanen Madina sai zunguri wani daga cikin mutanen daga cikin mutanen maka yi zunguri wani daga cikin mutanen madina faƙalar al'ansari shi mutumin madina da aka zungura zai ce ya da lansar an yada zanguri gaba ɗaya a gurin sai ce ya ku mutanen madina yanke da faƙalar muhajiri shi kuma wani mutanen dan mutumin mutumin maka shi ma sai ce ya lal muhajiri ya ku mutanen makka ba kowa ya ya koma kiran bangaren sa fa kani azaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da zai haka fa kana sai ce ma ba da'awa da hidiya yace me yake faruwa yake biyo da'awa kiran yake da irin na mutanen jahiliya ne ba ba haka domin wannan jahiliya ce me ya faru kalin ta ya rasulullah ka ta rajulun min al-muhajirin rajulun min al-ansar wani mutum ne daga cikin mutanen makka ya rauke wani daga cikin mutanen madina ai wani ne ya rauke fakana shi ne da ruha fa inna ha mutila yace to wannan kiran ne kiran yanda kuke ku dena domin abu ne mai muni abu mara kyau shi ne mutila abu ne mara kyau mun tuna ya gaji da abu mai kyau mai wayi ma da ba a bukatarsa wanda ne abu da ga Abdullahi bin Ubay bin Salul sai president din munafikai yayi shi kuma da ba da wannan zafin bi zafin kai da ake cewa injiyan siyasa kun san ya gaba fi muhajirun da ansar a auku da hajjar ce ya gama shi da shi mai unguwa ne a karkashin sa kuma sai annabi ya zo amma dabba da annabi ya zo gaba ɗaya aka yi watsi da shi a koma gurin annabi alaihi salatu wasalam to yana jin wannan haushi ya zo ya bada kai a matsayin musulmi amma ba ta ciki na shi shi ta za ku kan ka ganin duk matsaloli shi ya afkar da su saboda haka yana jin wannan bagalin jin ke fa'aluha haka suka yi haka suka yi mana amma wallahi to ku saurara ka zo waina sun ce shi nan madina ne haka yan mata za ki mana yace wallahi na rantsa da Allah la in raja'na ila al-madina in har muka koma madina la yukhrijanna al-'azz mabuwayi sai ya fitar da min hal azab sai ya fitar da makasanci daga madina kaga kalmar nan ta yi muni wai su ne mabuwaya su ne masu karfi wanda suke buwayoyi za su fitar da kaskantattu yana nufin annaba ne da wasu salam da wani ɗan tawagarsa wannan kalmar ya bada al-muhajirun to annaba ne da wasu salam sai ya ji labari ne da bin harkar mun za ku iya tana mun kawo biya hadisa shi ne ya rubu ya zo ga annaba ne da wasu salam ke ga abin da ɗan sanu ya faɗa hadisin bukari da muslim فقام عمر عمر نادي في بيتي فقال يا رسول الله يا مأجر الله دعني أضرب عنق هذا المنافق يعني لي سلم ويا منافق لنا يعني لي سلم ويا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي دعوه تعليم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كذا mutane su zo su kira dawa ki je ku da cewa ai annabi Muhammad yana kashe ɗan tawagarsa yana kashe almajiransa tunda ka ga yanzu nuna ai bai kai kafiri bane ya kura ce da fata akuya yana nan shi a matsayin musulmi ne ya lulluɓo kansa to wannan a dungule lokacin da aka yi wannan tafiyar sai aka yada zango a wani gurin da ake kiransa wato kamar da muka faɗa yakin ban tsanke to sai ya zanto sun je a wani guri da ake kiran sa muraitiya daidai gurin shi kuma guri ne da ba ruwa sosai guri ne da ɗan gurin da yake da ruwa bai guri biya guda ɗaya ba ko ɗan kwari ko gulbi guda ɗaya sai sa akwai su gaggawa a yi sauri a je a ɗebo ruwa a gurin a aji bayan an sha a zo a aji gidan mutane su yi amfani da shi to har kuma ne ya tsara ya riga zuwa ya ce wuce da gudu kwantenar sa ya yi wuce ta wuri ka gurin ɗan uwansa muhajirai ko alaɗin sarawa sai ya samu abu da yin da yadda wani yana da fitowa ba sai ya ji ba ya ce mu shi ya sha ana ki zo da haka sai wani da ake kira daga cikin wato muhajiru wani da ake kiransa jahaja da za mu je kautin aljibari cikin muhajirin bawan sai na Umar ne da yi daidai ruwan da ya suko ya zo ya ajiye shi kuma wani daga cikin lansarawa da ake kiransa Sinan bin Wabra al-Zuhani al-Ansari yana zuwa kawai ya dago ruwa ya ajiye sai ya saki taguwarsa kaga yana abun nan da in fulani suka ga dama sai ka gama duka kaɗa kawai ya kuro ya kuro dabbobinsa ka ga mutum ka ga wato shanu guda ɗari biyu masu kora su mutum biyu ita kuma sani ya gaba da muke hira da wani mafula da ne ce sani ya fi sa an bai kogi ba ba kai ta kai kwantarolin ta ta ba kai ta ba lokacin da za ka tawo wajen aukarin kare in ka kare na mutum da ya ga abincin bai koki ba lokacin da zai janna cikin ba kai kake son kafin ka zo ya fara barna shi za ake yawan samun matsaloli tsakanin manoma da makiyaya shi za ga a shekaru da yawa a yi ta agirajin land kawai ki rika zuwa nan in ba haka ba bayan da za a iya kwantarol da kare koki ba to wannan raƙumin da ya zo kawai ya ga ruwa sai kan ruwan shi kuma wannan ruwan ya ɗebo ne dan me dan ɗan uwansa su sha ba dan raƙumi ba kaga dole matsala za ta faru shi kuma da gangan sake yana zuwa yin sake shi kawai shi kuma yana ganin tun da kishi ruwa yake yi wuri ne da karancin ruwa mutane ma nema suke kawai sai ya kan ruwan jahaja to yana zuwa da ya ga ya saka mar ruwa ya saka dabbar da zai janye mar ruwa sai da kishi ta baya ya dungure shi to kun ji matsalar da ta faru shine baka ta a rajulun wato minal muhajirina rajulan minal ansar to shine dalilin abin da ya faru to yana yin wannan shi kuma bayan an zungure shi yana biyowa sai sai ke ji da mai to sai ji ba kadan ne to sai kowa ya kira bangaren shi da hada yace ya lil muhajirun shi kuma sinan bin kaiji yace ya lil ansar to bayan wannan rigima ta taso annabi ya kwantar da ita shine a wannan gurin shi Abdullahi dan Salim ya ce mu baki za ki haka mu baki to bar mu koma Madina wallahi ji masu karfi masu buwaya sun kori kaskantattu shi ne zai bi na alƙabi haji in sauri ya zai gaya annabi alaihi salatu wasallam yana zuwa ana sani zance biyu karya ga yake wallahi karya ne ne dubi na harkar hankali sai a kai yace shi ne mutane ke ta tattauna suna cewa kaza abin da ba a so ko kawai ya zo mutum shi kaza kaza irin wannan yace shi maganganun mutane su fita yi maka hankali ai ma da biya nuna kai maka da shi eh saboda haka hankalin sai kai yace zai ji cikin damuwa yace muna wannan yanayin da har sama ne zan ce don ba kun da aka faɗa kun ga maganar mu da je ga je to algaibul mutlaq to annaba ba san gaibo yawa domin da annabi ya san gaibul mutlaq ai ka dai ba zai zo faɗi wani abu kuma har a dai jira ba da annabi ne da yasa kai haka saboda haka ya shiga damuwa ana haka sai suratul munafiqun ta sauka Allah ya ce la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z min al-azab walillahi al-izzat wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqin la ya'lamun saboda haka sai Allah ya ce suna cewa in muka koma me yasa Allah ya ce ya kuluna domin a cikin ne zan idan aka yi ƙarna kana gurin kai jini to ka yadda ɗan sami ne magana amma Allah ya haɗa su duka suna cewa an muka dawo madina masu ƙarfi da buwaya da sanin ya kamata za su kori wanda ba su san ya kamata ba kalmar kafirci ke zalla sai Allah ya ce wani layi na izzat to ka gaya muku cewa ita buwaya ta Allah ce wani rasulihi kuma ta manzan Allah ne wani mu'mini da kuma ta mu'mini walakin da munafiqina la ya'lamu la yafqahuna la ya'lamu ba su da fahimta kuma ba su da sani yace hankali za su kwanta yanzu na bi daɗi cewa lallai wato Allah madaukakin sarki ya kuɓuta da ni amma da hankali da damuwa hankali da damuwa matuƙa to wannan shi ne dalili na saukar wannan shi ne dalilin saukar aya kamar da muka ji me za mu koya karkashin hadisin na ɗaya idan ma ma ana rasul sallallahu alaihi wasallam fi bari da'awa na al-tabiru min al-aqdiyya shine na farko kore mutane daga kabilan wa safa da gwamnati wannan annabi ya kwatanta kabilan da abu mummuni da kuma wani na biyu hikmatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inni ala al-munafiqin irin hikimar annabi kira da mutum Allah tabbata a gare shi da jimurinsa haƙuri dangane da munafukai to ba da za a kai wata irin tafiya ka ce ba za ka yi ba za a samu munafukai ba kowa yake shi ka samu illa illa ka kawai a amfani da haka mu'amalanci kowa shine kawai amma ka'idar da yin zai yi ta ka ga dai magana kake ta kyakkyawan zama da iya zama ai ba wanda ya kai annabi alaihi salatu wasalam amma bai kubuta da gare su ba sai kubuta ba to kai ma ba da zai kubuta ballantara kuma sai ka hawo kirba irin tasu kujera annabta ka hawo domin ba da aula in ba da aula babu babu na goma babu tarahumul mu'minin babu da yake magana akan jin kan mu'minai wa ta'adubihim da tausayin wa ta'adubihim da karfafa junan su su mu'minai dama Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun haka ya bada mu'minun ana bi musa lakari an da bi sallallahu alaihi wasallam kala an karbo daga abin mutala kari shine abdullahi bin kai daga annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi yace innal mu'mina lil mu'min shi mu'mini a gurin mu'mini mu'mini a gurin dan uwansa mu'mini kal bunyan kamar gini kamar gini ke gini babu babu sajin da yana karfafa sai wa shabaka baina ko wa shabaka wa shabaka asabi'ahu a wannan ruwayar wata ruwaya wajen baka bai da asali a yi amma nan wajen baka asali a wuce haɗa yan yatsu da haka kaga mutum ya haɗa yan yatsu haka a ya minke ya tsara ƙarfi ke nan su ji Allah ya kwatanta da haka shi na hadisi musalsal ke nan shabbaka bai da asali a wuce musalsalin kun ma ala wasin hata mislu amma wallahi abba an fata kaza ka kada hadathani qa'iman aw ba'da an hadathani tabassama to irin wannan jiwan kazo sai ka gwada yadda annabi alaihi salatu wasallam ya yi ne za mu koya gargajin hadisin na daya ta azima huquqil muslimin ba'dhum ala ba'd girma wa haƙoƙin musulmai zaki kan sai na biyu alhaddu ala tarahumi wal mulaqafati wa ta'abu kwadaitarwa wajen jin kai da tausayi da karfafa juna لو جواز التشبيه يا هذا أقوى أيقظتي وضرب الأمثال لتقريب المعاني قد يبقى مثال إذن أقوى تودا نيزة إلى الأفعال جوا فهمت المثال الحديث عن ست مئة وواحد وسبعون حديث من لما تنوي كريم جدا لسبعين لها عن النعمان بن بشير عن كبر النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الذي ترى المؤمنين في ترحمهم لا تظلموا من وجل ذكر توتيع جنون وتوادهم da kaunar junansu wata akubihim da tausasa wa junansu kamar sanin jasadi kamar misalin jiki ne idan da ka auduwan idan wata gaba ta kai kuka ta da ala wuta irin jasadi sai sauran jikinsa shi ma ya amsa kira idan jikin ce ye kuwa jama'a duk sauran gabobin ka da riko da cikin zai ce ne ke faruwa shi ne abu da misali wato idan mutum yana so gara fasara hadisin nan sosai ko kiran da wata gabar tana ciwo a cikin su zai gane cikakken fasara annabi alaihi salatu wasalam haƙori ko ciwon ido ko kuma kankani kawai musamman haƙori da kankani ka guda ɗaya ne amma mutum sai in ka yi zai gaji ɗan yatsan nan kawai bari ka iyali ne kai bacin ka ya je ƙara a yanzu hudu ɗari uku da sittin ne ka cire guda ɗaya ka ce bari ya je harkar ka ba zai yi ba za a ga duk jikin ka ya ɗauka wataƙila ba har da zazzaɓi su sai annabi ya ce kamar misalin ya hudu muminai a gurin muminai kamar gaba ce guda ɗaya ka ɗauki karsari ko ciwon haƙori idan ya dauko gaba ɗayan ka ne baka da su ne dukan ka to haka ake so mu'minai su zama ɗan uwan mu na cikin matsala a katsina ka ji cewa ya shafe ka suna da matsala a zamfara ka ji ya shafe ka karkar ka ji cewa ai kawai yan zamfara ne a ya shafi matsala mutanen ma a kaduna ka ji cewa ya shafe ka wannan shine mu'mini filantin ɗan uwan mu na da matsala ka ji cewa ana kashe musulmi sudan idan ba ka jin wannan wallahi imanin ka yana da rauni duk wanda baya jin abin da yake damu dan uwansa a wurare da dama na musulmi tun da shi ba shi da matsala kullum zuwa yake kwanta kuma bai da yan uwa a can ba masu gudun hijira su zo musu gida shi ne damu ba to imanin ka yana da rauni yana da rauni kwarai da gaske to wannan wannan wannan shine abin da ya kamata lallai mu kiyaye kaga san kwado ana da irin wannan matsalolin shabbi ana da irin wannan matsalolin da ya ga wayar wayar hakimi ba na tura da shabbi an gane ko to saboda haka irin wayannan guraren duk suna da suna da matsalolin da suke buƙatar addu'o'in kuma addu'a ba irin wanda muke wa Najeriya ba na sha faɗa kun san addu'a da muke wa Najeriya shi kawai da ba ta ce faɗa Allah ya ji an Najeriya kawai sai a ce amu shi kenan a ba irin wannan addu'a ba addu'ar da ke shi wanda kake tashi da daddare kai wa ƴaƴanka kai wa iyali kai wa kanka kana sa Najeriya shi ne addu'a wanda da za mu zo mu generally ana buƙatar ta wannan amma mu ta killa ya Allah ani na ji a wadani wa aslih ummatana wa ulata umuri karbe wa Allah ma jiya cewa kasa ta zarunan ta mu tana buƙatar ta ya Allah amma da yawa ku gaba da yawa to addu'a da ke nake ne addu'a da ke nake ne to kun je da annabi ya buga misali yace su mu'mini a gurin mu'mini kamar su suke yi idan wata gaba ta kai kuka duk sauran sai su dauka ta san dai wannan misalin ba wanda bai fahimce shi ba domin ba wanda wani gaban sa wani abu bai taba ciwo ba yawwa ba ba da zai zuwa da yin daga je har kasa babu shi kin ji bai kai yanzu ya halaka ba to annabi ya buga misali da kuma gaba da yuku da cikin a jikin ka har annabi ya ce idan kai sallar wala a rana a sadakar da ake bukata ka bayar ta kowace gaba ka biya in dai kun sallar wala raka a biyu na wala to nan sadakar da ake so gaban ka ɗari da sittin su shi ke duka bayar nawa ce za ka idan ku da kuɗi za ka yi nawa za ka bayar ka biya na ɗari uku da sittin kaga da yawa in dai ba mura rubi ba ne kai kuma da ruwa ba kuɗin zai ɗan fito ai tun da dai ba za ka bada mura biyar biyar ba kan ɗari uku da sittin kuma ko naira biyar ka ɗari uku da sittin ya yi ɗan yawa yawwa tun da dai kuɗin kwanan shinkafa zai fito zai fita eh to sai ce um tadahala wuzayil jasadihi sauran jikin sa sai amsa kira bisari da wajen radadi wani irin radadi na hora gari mutum ya kwana bai bacci ba yadda ya ga rana haka zai ga daren shi ne ciwo shi ne bisahar ko man talabar aula ta jiran da yaya duk mai neman ɗaukaka to raye da yi haka aka ce yawwa to saboda haka wal humma da zazzabi za a yi dogon da yake wannan shi ne shi za a yi biri wa sila wal ada kitabun biri wa sila wal ada kun ga wannan da daban ne ai babu mudaratu man yuttaqa fuhsuhu babu da yake magana akan me mudarati a Hausa mudarati za ka ji ana faɗa shi mudarati shi ne abin da suke cewa a almulaya nasu wal mulaqafa shi ne a lugha an bayyana da kyau almulayana wal mulaqafa mutum ya kautata ya kautata shine mudarati imamu al-ghazali yace mudarati wato shine mutum ya kaura kai gabarin munin wani abu da mutum yake da kaga wani abu da mutum yake da muni da da cutarwa amma ka dauke masa kai ka kyale kamar ba ai ba ko kuma wani wanda yake wato ba ma mutumin ba ma mutumin kirki bane amma yanzu a ka saka mafuska shi ne mujarai wani zai zo ba shi da mutunci kuma a ga kayi faran faran da shi ka tafi biki da shi to shi suna cewa wa rizqu bil akhari wa suhbatuhum bil husna sau a rizqu bil akhari mutum ya kyautatawa wasu daban kuma ya zauna da su da kyakkyawar ɗabi'a ibn Battah yana cewa mudarati shine qabdul jana linnas mutum ya dan da kansa ga mutane walilul kalami wa tarkil iglal lahu da tausa zance da rashin kautata musu magana fil qawli yayin magana shine mudarati shi kuma imam al-ghazali cewa yi wato hiya al-a'da'u an uyul al-akharin li maslahatin diniyya ibda'u kai shine ya rinka ido ka san mutum yana da wani aibu kawai da kai gaban aibun nasa saboda wata maslaha kawai ta daban ko kuma dan gyara a kankanin mutane shine mudara to mudara su man yadda kafin su tausasa magana da kawai kai ga wanda ake tsoron albatarsa الحديث عن 672 عن عائشة رضي الله عنها قالت da na ji Allah ya kara mata idan ta ce hadisin zai kuma fito da ma'ana abu ta ce ita zana rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya shigo gurin manzo ya da ni da Allah tabbata a gani ya ne hindi ne kai ne shigo gurin annabi fa kada ya ne ne in da nuna in da lahu dama za a yi ƙurani irin wannan gurin ayaka ke biya ko yawwa ba yi lalu ba yi lalu da ba larabci ya halatta ka faɗa ka shi ne ya ga gabawa ɗan intabi mutum ya ce ma ya sauke irin wannan guraren ake ba su biya nan ba ni ba wata lokaci ba kawai akwai irin da mutu a koro da bukata akwai a kuma cikin gurare ma akwai gurare ɗaya uku kawai in aka yi wannan ya ishe ka mutum ya iya ƙur'ani za ka gane in bai iya ba za ka gane ba zai fata wa lokaci ba ce iya duni bi kitabi yin kabila ce to na gani an dauke ko ya an dauke ne an duro kan an dauka eh su so da haka shi ne su so da haka ila nuna mu ku ba shi ne bayan ya ce a baki izini bari ku ji an je a gaya wanda shigo kuma kafin ya shigo sai annabi ya ce bi isa akula ashira ka sai da dandan kafin ya shigo ka ga akwai wanda zai zo ya zama ma karfan kafa ba yadda za ta yi amma ba ka son zuwa to kamar haka wani zai zo ba da yawa mutane za ku ga haka lokacin da yayi waya kafin ka daga haka Allah shi ya biyo matsala wallahi ko to shi ne bi za ku lafiya da kuma ya daga sai ka jira ne ya haka sai kaza kaza kaza kamar ba shi ya faɗi wannan magana to shi ne mudarai kowa ya san wannan da ne ko to shi ne mudarai saboda kawai tsoron jirin sa kake amma kai ba ka son mu'amala ce kana tsoron in ma baka daga wata matsala in ka ga sai in kai gaji a ce ba ka son ba matsala gwara ba kai nan din to ji to ji ne da wai kawai kokarin dabarar da za ka kubuta daga garo wani kuma kowa yana da kowa yana da irin wayannan eh kowa yana da shi ni da su dilla ne ne da shi ina ga ko kai ai ba da aula shi saboda haka au ibn al-ashura mun yi wannan abu da adabul mubarak amma shekarun da yawa hadisi falamma da kada yayin da ya shigo alaya da kalam kun ji da ya fito sai annabi ya yi su zaman zance kuma kwana biyu kaza kaza kaza dama kana nan kai ba ka da ziyara irin wannan magana kai kuma ba zuwa ji zo ba kawai dan ka kuma daga jarin sa kulli ya rasulullah to kun ga na ga tun daga kananan shekaru ta ga me ba bayan ya tafi sai ta ce ya ma ji Allah kullun da bi kulta a ka faɗa abin da ka faɗa kafin ya shigo tun ma'alanta da hulkala kuma ya shigo yanzu kana cin sa sauranci sai amarya ba za ta shigo ba ta ce ka abin da ka faɗa maka abin ya shigo amma ya shigo kana cin sa sauranci kala ne shi ai aisha ai bi ma'ana ya aisha ya ce ya aisha inna sharar nari mafi sharrin mutane ku sani shi ne man taraka wannan shi ne wanda mutane suka kyale an wani abu ko suka rabu da shi ittika abu a cikin zawar tsoron albashirsa kawai duk wanda ya ga ana daga mar kafa ana haba haba da shi saboda sharrin sa to wannan ba mutum kirki ba kuma akwai su Allah ya to shi da annabi ya gaya mata cewa duk wanda ya ga ana haba haba da shi amma ba dan wai ke kyawun mu'amala ba saboda tsoron sharrin sa kawai to ki sani cewa shi ne mafi jarin mutane Allah ya kiyaye Na'am. To kafin ma da zamu koya abubuwa biyu na ɗaya yake mudaratu na mista kafoto an yi bayani akan mudaratu da wanda ake tsoron albajarsa. Sannan na biyu jawazu kibatul fasik ya halatta ku yi giba mai giba ne eh cin nama sai kai kana zuwa Allah raba ka da cin nama ayi sai ka ji nama bai ya ji wannan ce Allah ya raba mu da cin nama amma na mutane eh amma ba mu da kaji da da rabu riba shi ne bidiyo ka a kasa bi ma ya fara ka ambata abin da mutum yake da shi amma in yi baya so a za ga yin ka yarda ba ya so ka ce masa isa za ka yi tashi a wurin sai sai bin islami wanda shi ga islami yake to wannan shi to shi ne wato ya halatta a yi gibar hanki wanda yake bayyana fasikanci al-mu'allim rizqahu ya wannan wattafi wattafi hadir wa arifi da akan fiskan mujada wacce ke wayannan da azabi da wanda kake neman agaji a kan zai zalunce ka a gurin wani cewa azabi da lokaci wani azabi ne ko baya na aka faɗi zalunci sa ba yi jibar sa ba wanda kake neman agaji wanda zai cutar da kai ga lokaci da Allah ke maka mun wani ne yiwu agaji kake nema a jiwa gaji ba jiba ba wattafi ko wanda kake neman fatawa a kansa sai ke hajjar wa azabi da adam da wanda yake sallan bid'a baya tsoron koyi ta kace ku kiyaye wani da shi da bid'arsa da mai bayyana da fasikanci a fili to wayannan kai magana su gaji ba gaji ba kun ga wani ne da ce wani da kuke gani ku kiyaye ba na son da kuna yawo da shi ba ne da ne ba ga yawa ɗanka ko ƙaninka ko wani naka cewa wani baya nan ka faɗa ka ce ba na son da kuna yawo da shi idan ya faɗa da zubobin biyar ɗin nan kai magana da bayan idan ka ba kai ji ba to shi ne abin da malin yake gaya mana babu man la'ana wallahi sallallahu alaihi wasallam aw sabbahu wannan fara da shi za a koya mana domin annabi alaihi salatu wasallam laysa da kan bi laysa almu'minu bil la'ani wala da'ani wala fahim bil baghi to ladin ya ce koya mana yace babu man la'ana wallahi babu da zai magana akan wanda annabi ya taba tsini masa kuma babu inna illa ta daidai a rubuci la'anan lahu mala'awa mawujitan ko ka ga wannan ya fara duk wanda ya ba mabarnaci ya ba shi mabaka Allah ya yi ne ma annabi ma ya yi ne masa la'anan lahu man la'ana walidin wanda ya yi wa iyayen da shi ma Allah ya tsine mara annabi ma ya tsine mara to sai aka ce wani duk wanda annabi ya tsine ba akwai guraren waɗanda duk wanda ya kaza tsinan ne akwai da hadisai aw saboda ko annabi ya bace shi shine asabu shine muke cewa zagi da hausa amma annabi baya zagi aw da annabi ko annabi ya bar bakar addu'a ga da ala bakar addu'a ce idan mutum ya rubuta ai da auto alaika kaka wari baki ya yi ma bakar addu'a ce amma da auto laka ya yi ma addu'a mai kyau shine da auto laka وليس هو عالم في ذلك كما النبي يا فدا musu wanda ya yi wannan kalmomin kuma bai cancanta haka ba kana lahu zakatan to abinda annabi ya ga mafi zaman mazaka wa ajran kuma zai zaman mallada wa rahmatan da jin kai mun fada nan waya ko ɗaya ne wannan ladabi yake koya ba shi da Allah ya ku annaba a matsayin mutane domin mu yi koyi da su shi da duk wani abu da zai taso sai ga an gwada mana da annabawan domin ne idan su muna da role model da zamu koya ana bi wa rayuwa radiyallahu anhu annahu tabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah Allah ya kara masa da yake yaji annabi yana cewa Allahumma ya Allah fa ayyuma mu'minin sababtu bin namiji din mu'min da ta bati ta ta bata fa ja'al zalika lahu qurbatan ilayhi wannan abin da na gaya masa ka sanya shi ya zama kusanci gare ka yawon kiyamata rana da kiyama ya zama mai kusanci ai ka ga Allah ya nuna mana an biya yi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ne turo ka waje dan ka zama jin kai da talibai gaba daya shi sa malami suke kawo a cikin wannan ayar ka wannan hadisin domin a ga ma duba kawai su ake a nuna ma annabi rahama ne ga kowa kuma ga ƙarshen tauba na ƙarja a kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitu harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim hakika wani manzo ya zo muku daga cikin ku a wata kira'a min anfusikum wanda ya fi kowa tsada shine annabi sallallahu alaihi wa sallam azizun alaihi ma anitu duk abin da zai wahalar da ku yana wa annabin nauyi annabi baya son ka shi ta za ku ga ya ji ya rara ya rago sallah tana hamsin shi ta za ku ga ya ji fitowa sallah ta rayu saboda ba za a iya ba ehe dan da an ce wajibi ce to da sai dai a yi da za a yi sallar jaraba a tuban ma yanzu ba ku ko to mun ta sanyi ya zo raguwa suke saboda sanyi ya zo inda aka je ga zara ana ta biyar dan sai ka je ka zarar zauri da yara kuma aka yi za a limamin da tafi yake da ta gaba an ji an gani azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'mini da ra'ubur rahim duk abin da wato wato kuma kwaɗayi ne a gare ku ga duk abin da yake zai zama muku alheri ra'ubur rahim mai jin kai ne da tausayi ga mu'minin gaba ɗaya shi an yi duka albaza jin ji cewa min al'abi ahla wa min al'ummi arhamu eh sallallahu alaihi wa sallam ni da kake ganin da zai uwa da uba ko dai bisa da nuna annabi ba su ba eh kuma da za a ji da Abu Hurairah yake da yake cewa ya rasulullah ai kaga sahabbai sun zo suka ce abu da ya ce aka ce ya rasu da na kudu wa alal musulki ka yi wa musulki bakar addu'a me wata amsa ya ba cewa in yi lam uba a la'ana wa inna ma ba ito rahmatan ni Allah ne turo ni dan rika dina mutane ba sai da zau gane addini shi a ba addinin Allah ba domin su an gina gina don tsine wa bayan Allah kawai ne wannan irin addini ne ina yawan ba da wannan misali a ce kai ba ka da aiki sai yan mazan je kawai kullum aikin su ka ne musu kai ta kanka ba da laha ma ka tafi dole kuma ka tafi haka Allah yake kai ta kanka ji ta kanka amma kai aiki ka ke nan ka hau titi ka tsine wa ma'auya ka tsine wa me ya zai ka ka tsine wa aisha ka tsine wa hausa me suka ma ko da da am ai ta ba abu kace shi ne kullum ba za ka yi albarka ba wannan kaga duk yankin Najeriya suka karbo ku to ko su kace shi ne wa ba za ka yi albarka ba ballan jira sabon annabi da suka taho suka kama addini har barno hukumatu bin Najeriya tsallako har nan aka kawo addini da addini yanzu ba ma guje ne kai kuma amma mutum ya hau jiki ya tsine musu to kaga ba yadda za a yi wa inna ma ba shi tura masa yace an aiko ne ne yin jin shekot ko Abu Lahab ko kuna kallo wanda Allah da kansa yi saukar da sura a kansa ba a ji wani yanzu ka ɗaukar yi gargaɗo Allah ya ji wa Abu Lahab ko shi zo ce ka zage shi kawai ka biya tabbace da iya wannan zai ka tabbace za a yi da abin wata wannan zai ji ka ba sai bayan ka gama wannan ka ce tabbace za a yi da abin abin ka yi da abin wata ka ce wani ya ji nan ne ba ba kana yin wannan ka zo da wani abu ba wanda ya saka to abin da addini yake kenan wani ba inda amurni wa nahayi eh to wannan shi ne hadisin yana so ya koyar da mu hutun ahadin nabi kyakkyawan alkawari na annabi kira da mun Allah tabbata da shi babu da harimin kadi babu da yake magana akan haramcin yin ƙarya wa bayani ma yubahu lil mudu bayana abin da ya halatta a ƙaryar an ummi kurdumin binti uqba hadisi ne lamba 1674 أم كلثوم يا عقبة رضي الله عنها بنت أبي معين الأموية تتدي يا سنن بابا تبا سنن بابا تعروى بنت كريم تتدي معين يا عثمان بن مزون هو ita ummu kulsum din nan tana cikin wanda suka musulunta da wuri ta yi wa annabi mubaya kuma ta yi hijira har zuwa shekarar da aka yi hudaybiya lokacin da ta fita akwai yan uwanta guda biyu da suka biyo ta umara da wani dan su dawo da ita cewa ɗan uwan su wai ba za ta ba annabi hijira ba da suka yi suka samu annabi ne za su zama ka ce ga yan uwan ɗan uwan mu ta biyo ka ka ba mu ɗan uwan mu sai annabi ya ba da ita to lokacin kafin ta hijira ba ta da aure lokacin da ta je madina sai annabi ya aura mata ne da zin harisa suna so yan tarihi su rike wannan ne annabi zai aura mata zai da zina hada daga baya bayan ya je a yakin mota an mai shahada sai ta auri zubar da zina awwa bayan an yi mai shahada sai ta aiwa mata ko da zainab a namiji ne kun san namiji shi zainab yana cikin irin sai namiji ne shi zainab ba ta ne ka dawo ɗanka ba amma dai zainab ana sawa namiji ana sawa ba iya ba iya a hindu ba ne zainab ma ana sawa namiji ana sawa to daga nan sai suka rabu sai abdurrahman bin auki ya aure ta shi ma sai ta haifa ma ƴaƴa guda biyu da ibrahim da umayyi to shi kuma sai rasu sai annabi alayhi salatu wasalam ya ka kuma aura mata amru bin nas to wata ɗaya da da da amru bin nas kuma sai da Allah ya masa rasuwa eh amru bin nas shi sai wata gaba a eh wato a gidansa kai ta tara to wannan ne ne a dunkule to mu kullum bin da hukuma kenan anna hadani ya rasulullahi yaqul ta ji annabi jira da annabi Allah tabbata a gare shi yana cewa laysa al kadzabu alladhi yuslihu bainan nas duk wanda zai je wato ƙarya dan gyara tsakanin mutane ba makarici bane duk me yin ƙarya dan gyara tsakanin mutane kaga akwai wanda shi kan wani uwar gani in ya je je ai kai kai da wallahi yana kai to wannan kan wace amma wanda zai je ya ai wallahi ko ka rantse ba zai jike ba to wallahi ko je da muka yi magana ya ce abun ya dame shi kwata kwata wannan abun bai ma ji daɗin sa ba shi kunya ma yake ji yadda kuke ji yadda kuke kai maganganu masu kyau in kai wannan ladara a baka ladara ka samu to shi ka ga yace fa yanni khairan wanda zai je annabi manci amana alheri aw ya kula khairan aw ya kula khairan ko ya faɗa ne wanda yayi wannan to lada zai samu mafhumul mukhalafa wanda yayi zamanin haka ba shi ma ya san me zai yi Allah ya ya yi wannan jina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ni yadda za ku zama tare da masu gaskiya kar ku zama tare da makaryata sai za mu koya na daya jawazu na ilmi kalamin hasan lil islahi bainan nas ya halatta ka dauko zance ne kyau ka je ka gaya wajen yara a tsakanin mutane na biyu alkalimu min gaba'ihi dhunub kan ya ta kan ya tana daga cikin mafiya munin zance amma wa kadi ba ku bi darura an halatta da ni larura gurare uku aka halatta kariya ko wuri na farko dan yara tsakanin mutane wuri na biyu tsakanin mata da miji amma ba kullum ba eh in ka zama kullum kuma ta gane maka da shi ne kai duk zan ranka dukkan ya ce kowanne duk wanda ke je gora da je kawai kariya ko kyale ko a ba ka ruwa ga yara yara da ce Allah ya jira zuwa da Allah rubuce ina jawa su so da haka idan abu zai rikita hagu ranar kai za ta hanya ka je zance ka ga ta tada hankali sai ka ce kai da gaba da rasu dai ya halatta ke wallahi da gaba da rasu dai don kuma ai da rasu ki zo da haka kai zama kullum ya zama abu ne da zai iya bata yanayi shi ne kawai ya zanto wata ila a shekara sau ɗaya ko biyu wani abu ne zai faɗo ɗari da ya zanto labud da yin kuma zai iya bata lawani ya halatta sai ƙarya amma ya zama da biya ka fito wanda wani na uku shi ne wanda aka fita wanda zai je ya jefa tsoro a zukatan mayaka wasu kafarai sun taho ka je ka je wucewa kawai ce ya yana ka ga wasu abokan wasu mutane sun taho ce ƙwarai ko za su kai su nawa ce wallahi sun fi dubu biyar kuma ba su fi su ɗari uku ba layi sun fi dubu biyar ai suna kuma kowa akan abin hawa yake kowa kuma da magani to wannan ya halatta lada ma za a ba kan kai haka to wannan gurare uku ya halatta a ƙarya amma Allah yake mu je ka kai abubuwan kullun gaskiya kake yi ba ka wato da wahala ma irin wannan matsalar ƙarya ta faɗo ma domin ba za a zo gaba da za a tuhume ka ba ma domin ba ka saba ba amma dai aka sami a amfashin rana da ake faɗa to sai a yi ila mu koya na biyu kai alkadibu na uku jawazu ta'rif ma ma fi ya min khida ya laka kai ji waye ne kamar wanka shine bi magana da muke yi babu ko wani kalli babu da yake magana akan mulin ƙarya kundi hikima da mala muni na tsaya wa hutun sirri da kyawun gaskiya wa fadin da balalata ita kuma ai iya cewa ya yi wannan jira man tabulla wa kunu ma sadiqin ai ya yi ka Allah ya yi ya yi mudina man tabulla kuma wa kullu kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya kaga Allah yana yawan saboda gaskiyarsa ni gaskiya ne kuma annabi وانظروا في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا shi ma yawan da ake saboda gaskiyar magana kuma sannan a azab Allah yake min almu'minina rijal sada kuma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ana Abdullah bin Mas'ud an nabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kurkure da Allah ya ku sun sarki to kaga ma taji akan gaskiya Allah ya azurta mu da ita eh abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kurkure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah ya tsina ya tsayawa da zuwa kun da mara kuka Allah ya ƙara raba mana asiri duniya da lahira kai gyara to za ka za a sa insha Allah muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tumufin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa a Professor Abdulrahman da ya tafi umara kuma za a yi mara aiki muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa a yi a sa'a Allah madaukakin sarki ya tashi kafin wato ya dawo ko muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba dukan marasa lafiya Allah ka san su Allah ka ba su lafiya muna roƙo Allah don sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka Allah duk abin da yake damun su Allah ka yaye musu duk sharrin mutum da aljanna da yake tunkarar su Allah ka musu maganin sa muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka yan uwan mu da yake cikin tashin hankali a garuruwa Allah ka yaye mu Allah ka ba su nutsuwa da kwanciyar hankali اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين